السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول إن تركيا قوامنا لنا شهادة أربعة. أشهد أن شرع وسلم في هذا الأولى هجرة أن صلى الله عليه وآله وسلم من مكة ومدينة شكرا بالله da arba'in da biyar hakanan da nasara kuma kamar sha hudu ga watan sha biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba a cikin wannan ta araba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addu'ar bakiya na abdul malami al adama muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullah wa ta'ala wannan kuma shine darasin mu na hudu da mu tashi a babu rubutu bayan da zai magana a kan alwala ya je matsaloli kamar yadda suke a aikace ya fara da magana da ruwa wanda shi za a fara nema to daga nan kuma an samu ruwa sai a nema ban aiki inda za a je domin biyan bukata ko kuma kawar da wani abu da alwandar ba za ta yi ba sai da shi bayan an yi wannan sai kuma a ganin wasu wasu da za a yi alwandar wannan tafarta al'udu da yi wa wawan gwamma ko kuma da yi wa wawan fata a fi alwadu a harshe na larabci kamar yadda wurin masana larabci ko a kawo tana da ma'anar alhassan wanda za a kyauta ta abu ko abu ya zama mai kyau saboda yadda aka wanke ko yadda aka tsaftace ko yadda aka kake shi wanda aka kankare shi ke da ma'ana hasanu wanda ba idan abu ya wanzu abu ya tsabtattu abu ne kyau ana kuma shi wanda wanda ya yi kyau sosai wannan a harshe ke nan kama wannan ma'anar da harshe ba ita ce ma'anar da shari'a ce da aka ba ke sa sai su bayar da ma'anar alwanna kuma a shar'ance waɗannan kalmomin guda biyu a yi wa wawan fatta alwanu sannan kai da wawo zama a rubutu wacce ma'ana ta harshe za ta zama ɗaya ta ce sau da tsafta amma in ka ga hawo ta wajen ma'ana a tsarkancen sai kalmar alwazo sai da dama abin da ake tanada domin alwala ruwa da mutum zai samu zuta da mutum zai zuba ruwan ko gwangwani sai da mutum zai alwazo shi kuma alwazo shi ne ya ɗaya da yin ita alwallan to da aka ce alwalla a shari'a ne ake yi manan su ce alwalla shi ne huwa gasulun wa mathun li a'adar a mansusa wa li a'adar mansusa shi ne gasulun wancewa wa mathun da shafa li a'adar mansusa ga wasu gaɓɓai yin sun mutum ke zantarsu kaga manyan adadi ne ke cikin halawa wanda su ne da zahiri ke na akwai da koyi ke biya mutum ya ga ya wani wasu gaba kamar kuka kamar hannu kamar kafa kuma za ka ya ci wasu gaba kamar kanshi kamar kunnuwan shi idan ka ma'ana abin da sai ake wankewa da kuma shafar waɗansu gabbai ke manfaɗi an sharhanta mana wannan alwala tare da sallah lokaci guda ka karanta su da sallah shekara ta biyu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi hijira zuwa Madina kenan shekara ta goma sha ɗaya daga annabta kaga alwala ta gade gade wa sallah al'ummomin da suka gabace mu su ma an shar'anta masa alwala wani abu yana ishara zuwa ga sai abin gobe amma a illa illa da rahama ta zo da wasu amali da alwannar da za ta da ita abin da zai wani nan da ke cewa cikin al'ummomi da suka gabata lallai an shar'anta masa alwanna za ka iya duba hadisi da imam bukhari da hadisi da ibn abi hurairah a hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin wani mutum cikin mutanen bani Isra'ila da ake ce musu Jurai mutum ne biyayya da mahaifiyarsu ga kan ibada ta suwa ne wata rana mahaifiyar ta zo wajen shi yana cikin sallah ga Allah da sallah ta ga mahaifiyata wa wa ne zan yi hada sallah in saurare ta ko in ci gaba da sallah ta gaske har ta ga haushi ɗaya addu'a mara kyau annabi da ya kama shi ya karɓi addu'ar mahaifiyar lokacin da mutane suka zo suka yi sharrin cewa wata ta haihu ba ne ta ji mata ta ce shi ne wata da ta ce shi ne suka zo suka same shi suka tunkuɗa ya buka shi suka ce mana cikin ne bauta ta shi ya ce ku jira ni ba lokacin da ya ba mu labari sai ya nemi abin alwala sai ya alwala kaga kenan akwai alwala da su al'ummomin da suka gabata waɗancan na gano isra'ila amma irin samu yanzu gasiyar wa makon da abatin maksusa ta ce ba na su bane ya zama ba ba dole ba ne ya zama ba akwai wani yanki cewa ita alwala wata ibada ce ta alfarma da aka yi girmama wannan al'ummar kawai ita amma wancan mutum da nan bukari yana nuna me wasu suna da irin al'adar mu kai aka taba ba da siffa irin wannan amma a cikin kuɗi akwai wasu al'ummomi da ne ta zuwa lomar misali ka wanke fuska ka wanke kafa ka tashi da kai ko ka yi yafa ruwa kafa da hannu da fuska shi ke nan kuri kuma tun da kira ta alwala a shari'a shi ke nan na dafa alwala amma ka san duba ya ta mai wannan alwala ta tabbata da ayoyi na alƙur'ani ta tabbata da hadisai tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda dukkanin malamai gaba ɗayan wanda ake iya sauraron shi sun tafi kan tabbatuwa ko shahararwar alwala to da ta bayyana Allah ko sun tafiya cikin suratul ma'ida yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sai ba su imani إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إن كنتم زوين كلا وتثبت الإيمان تسكتون وأيديكم إلى الحراسة ثبت تسيركم وانتحلها إلى الواقي والحمد وامسحوا برؤوسكم وثبت لكم شاتفاون وأرجلكم هو أرجلكم ku tabbatar da cewa kun wani kafafuwa guda guda ka faɗa cikin manya manyan rukun na alwala tana ce wa in kuntum junuban fasaha amma idan kuna da janaba a lokacin sai ku tabbatar da cewa kun yi tsarki kun yi wanka kenan wannan wankan da za ku yi shi ne tsaya a madadin alwala saboda ba a da aka faɗa a cikin alwala sai akwai a cikin wanka to kuma idan ki ba su biyu suka haɗu ɗaya sanar da ɗaya sai kai babban to ta ishi karama ba sai ka sake ba ba ta ce to ita ka je kai wanka kuma ka su ka sake ɗiba ruwa kuma ka yi alwala a jira ba za su kai wannan komai ba ba ruwan ka ci su da ka jira alwala ta fatacciya ce musulunci da na musulunci shari'a sun tabbatar mana da ita to me ne ke falala to da da falala da mutum ya da dare samu kankarar da rubin ta kowace gaba ruwan alwalar ne ke da lokacin da mutum zai gaba alwala ya ce ne da rubin shi da shi da shi ya gani da fuskar shi ta gani kaga a fuska ga ido ga hanci ga baki kuma ka san ma wannan kamfanoni ne yayi ne ilimi ne masu girma a cikin mutum sun daɗe suna gangararwa farin halaka sama ta guda wanda ta yi ya samu fita sannan da nufar da hannun shi ne su fita da nufar kudi da kai da su da kafa cikin ke sami ku fita ko fita daga waɗannan zunubai mai da yin hadisin asulani abin da an koyi na an saka ke na asulani hadisin da ko an koyi na abinda asulani waɗannan mutum ne fitar ya jero a cikin bayanin cewa ba wani mutum da zai yi alwala da cikin kurkura baki ya shafa ruwa sannan ya shafe ruwa Fati duk zunuban da fuskar jikin sun fita zunuban da hanci daidai ya fitar da su har mutum ya dawo ba wani abu na zunubai da suke wanke kafar shi. Haka alwala tana da halala kwarai da gaske. Dangane da hukuncin alwala kuma kai tsaye ba za ka iya rasar hukunci ba a yadda su ke hukuncin alwala. Ita ne da kuma yadda da hukuncin alwala kada ke wace shi. Fatin ta yi bayani kuna. suka ce alwala tana da hukunce-hukunce kamar haka. Na ɗaya, alwala na iya zama wajibi. Na biyu, alwala na iya zama kunta hajji, kamar ka ce sunna kenan. Na uku, alwala na iya zama makaruni idan mutum ya yi ya yi makaruni. Mutuncin shi ma zai yi a idan ba ta mutuncin yanki. Sannan alwala na iya zama haram. maka an zo mutum da alwallaci a ce malaiku su rufe a wai gare ba shi dai ya yi da kamar ya yi da yi kansa amma duk ya kwaci gare wata alwallaci ta wani ita ce alwallar da ake cewa sun wajibi da ita alwallar alwallar da za mu zo mu ta salloli na karinda da tsari salloli na roƙo ruwa duka wannan dole sai da alwallar mutum zai yi hawaci wannan alwallar da zai yi ya ba da sauransu yana da alwala ke zama mun ma'aji ita ce alwala lokacin da mutum zai kwanta bacci yana so ya zai kwanta bacci to shi ke da zai yi zai yi alwala ya zo cikin hadisin albara ya zama ajiyu da alwan buhari fitar nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ka je wurin da za ka yi bacci ya kai albara to ka yi kokari ka yi alwala irin wannan alwalar da ake yi lokacin da za ka yi sallah in ka je ka kwanta bangaren ka na dama daga nan sai kai addu'a ba kuma aslamtu wani ke laika wa in ja'tu za'a ke laika rabbata addu'a kanki wannan alwatar da kun ya bacci alwatar ce ta mustahab ita ce ma idan ka gama da su bayan da ka kwanta sai kai yi ba ba dole ba a ga ga ta mustahab ga karfi yana da karfi karya ne an shirya ko cikin ya yi wannan bakinci ya yi wannan to wannan alwallar alwallar ce ta musta'adi to sai kuma alwalla ta makari in kai alwallar ce ta makari shi ne maimaita alwallar da kare ya kai kuma da kai yi ba da ita ba misali kawai ana san yadda kuma ne fito maka da ruwa ne ke yi sai kai alwalla baka shiga masallaci sai na tuna ba in a maka dai wani tsammani ba ba a kalla ba Allah ba kuma sai ka sake ko da wata butar wanda kake ce ba sai ka sake ka zo kai ka sake mai mai dawa wannan sanin ba kan shi sai ke ba da ya kamata ne saboda ne na daidai ka fara ruwa wanda shi kuma ruwa yana da kima wanda an gani da makisin da kake hai ruwa na da kima da ba da fashe ruwan kai zai rage amfani da haka ba kila kuma akwai wani a gefe da yake da bukatu wannan zai alwala ko kuma kun fara sallah wani yake zuwa neman ruwa ko ka mallaka amma idan kai alwala ne sai ka shiga masallaci sai kai na tana ko aka yi farilla ko kana harami ne kai tsawa sai ka jira sallar ka ba an yi sallar magariba ta zauna ta yi a cikin da zaka yi bincike ko an yi karatu ko makamantar su sai ki ta ka je kuma sai ka je ka sake shi wanda ba za ka yi makaruni ba ba kai makaruni ba sai haka tana da wannan shirkin an wannan sai ka hada hadar ne kai kila ka wanda shi ne kana so ka kana yin nan to sai alwala kuma ta haram alwala ta haram ita ce alwala da ruwan kata ko ruwan kwaki yana na wani da harbiya shi kama idan ka yi wannan alwanda kuma kai sallah ya sallah kai suka ce sallah kai sallah kai amma amma kana nan a aljama sallah ne ba ce sallah kai amma alwandan akwai magana wannan ai da wani mutane a asuna sallah da wani ya sace maka waya ya mayar da ita aljihu ya kace ya sace maka waya ya mayar da ita ya sa kula ya ko ya sake ya wurga ta aljihu ya mace aka ci gaba da sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta ce maka waya ta sam sallah ta sam yanzu a baki ladar ya yi sallah a kan da kuma tsirin ya kaci waya ba da rama ka rubuce munafiki mutunci har da ka bada ka matsalaci ne aka ce kawai aka samu ya ga samu to shi ma wannan alwallar alwallar ta haramci ruwan saboda ta kwace ko kuma na tata ne ko ruwan cin amana da dan kawai ya samu jarkar wasu ya da kawai dan da ke da mutane ya fada aiki alwallar ta ce amma akwai jirgin ta da alwallar ta haramci da suka ce wannan su ne hukuncen hukunci da Allah ke da suka da ke faɗa hukuncin sai ya tantance waɗannan al'amar. To kamar yadda wani kamar ya kai gaba ta wa anar alwala shi ne wa gaslun wa matkulli da ya asasu maksuta shi ne wankewa ko kuma shafa da wasu gabbai kayyadaddu. Duk lokacin da mutum zai sallah ta farilla akwai bukatun da ya yi wannan. yasa wannan aya da ke cikin suratul ma'ida masu kwarewa ta wajen fahimtar salon maganar Qur'ani suka ce muka lura za mu ga yi amfani da wasu kalmomi guda biyu masu kama da juna a ma'ana wanda mu da Hausa ma duk ma'ana da muke wasu amma ɗaya tana nuna da bambanci da ɗaya misali da ke yayi wanda na amanu idza kuntum ila salati fa idza bayan ya gaba kawo a da lafiya a sannan da ya yi gaba ta ce wa in kuntum junuban fasafa me yasa da ce wa idza kuntum junuban fasafa ba kan da yake idza kuntum idza kana nuna kuntum kiman ya kama in je da kai sallah ke gaba babu sallah da wanda ke da Allah da da Allah ya tabbata magana ma da ya aka da abin da yake da kai zafi amma da ya kora kai ومن صلى بغير وجود عادلا فهو كافر والعياذ بالله amma suka ce idan magana ki tana da mashila mutum ya ce mu Allah zai haka bari za ku yi sallah za a wallah mu ba mu da wato ya yi abin da ya ta biyu wanda suka ce ya ka da ko da shi ne mu da ka da Allah zai wani wulakan kuma amma kuma shi ya ga mutum amma misali yanzu wani masallaci haka an fara canza da ɗan da aka yi gaba kuma dai ana hadisi dai ana rabu sai alwala ka sani idan ka fita cikin da sai ana dawowa amma idan ka ci gaba ka san dai ka sani sai ka ci gaba kawai da yi ma dan an gama da kai aka dawo wani sai ka fita da ba dai ka ce ka bane amma da ya kamata ka fifi ta girman sallar akan da ya wurin amma duk da baka yi ba ya ku kila shi yayi ba mu dan tabbata mun rubu ne in yi da ne in yi waye wa da ce wa da ya kai jani da kai da tsakani da Allah fa labari ko ya koma da kuka yi rubu ke da duka da kuka dauko da da yi ku da kuka yi jira kai na koma kuna tambayi ina tunani aka yi sallama da waiga sai haka sai kan na ce wulakanci ba ne ko kuma kan tsoron yanzu in fita waje wurin da ba abin alwala wani abu na bacci ala ce waye to in ka fice da wannan shigo hatta shi ke nan ba za ka yi yaya ka ba amma dai sallar ne tabbatar da cewa ba kai ba to malam anan ya fara ɗauko ayyukan sallar ne yake yake sallah ta wajaba ala mukallafi akan duk wani mukallafi in dai yana so ya zo ya sallah ya zuba ala mukallafi a yi salliya kasawa alwala wajiba ce to idan ya zo yin alwalar fa a yi salliya lallai wajibi ne ya ke bismillah wannan shi ke fahimtar malamin masu shafi'iyya kamar shi wannan shafi'i malamin masu shafi'iyya أما كان قال لك بسم الله وبسم الله ولا مستحجي تقول في سنة في كما تبكي يقول الولاوة يتسلل في فتمنى كيبا حديث سيدنا أبي هريرة قال محمد بن حنبل الكتر قال أبو داود وابن ماجه قال الإمام الترمذي har ma da mun da da suka yi da ibn sakan da aikin da bai haƙi da sauransu suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce abu hurera ya ce annabi ya ce la salata liman la wudu ala babu sallah ga wanda bai da alwala sannan wala wudu a liman lam yadkur man la ya'rif babu alwala ga mutumin da bai yi maka ba tsala ba da mutumin da mutumin da bai ce bismillah ba kana zuwa farko za ka fara alwala sai ka ce bismillah sai kai basmala abinda mazhabar malikiya take a kai da ma wasu malaman sai kuma gani cewa ambatan ba wajibi bane bal sunna ce ko ka ce mustahabbi ne da ke kamata ne alwanna ya ta tafi wannan da ba mu ce shi ba yake wace da takara ya zo wurin wani takayi ne ya zo ne abin da ke da takara ko يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر wannan idan da kara ta rage da wancan wajen karfi tun da har idan na manta ban yi ba alwala ta tayi yana da mantawa da ni bai to da zai ban manta wani fuska ba kuma ta tun da mantawa yayi kuma shi sai da zakara sai malamin suka ce wannan تقييد الواحد بالذكر لا بالنسيان ana kayyade an rage wa mutuncin fadi ne ta wani cewa in ka tuna cewa akwai basmala amma ko kana gaba sai ka fara zalla ka ci gaba dai har ka kammala sai da kammala kun yi saka sai ka tabbata lola kan azu ban ce bin lillahi ba wannan kan tafiya da mutum ke bismillah wannan shi ne ya tabbata na sosai amma ba da mai kuma da Allah ya kuma rufat rahimahullahu ta'ala ke ka babu laifi ba za ka yi mutum ba ya kare shi da aka amata rafi sun zai da kai bismillah ya amata rafi zai ka yi ke ke bismillah ya amata rafi babu laifi amma yake bismillah ya tsara ya tabbatar kenan ya kuma sauki abinda aka dora masa ko da kake dan dai mutum ba ya manta ba to kada ya bari fatar bismillahi ta wuce lokacin da ya rufe ya alwala sai ta ce ila sakara idan ya tuna malamai suna cewa wadanda suke gama ya ai ai akwai ma ka bincike da suka nuna ba su fara ba wa ce suna cewa ne ta dinga faɗo suna ce man tawadda wa zakarat man la ta'alayhi kana tahura bi jami'i ibadatihi duk mutumin da ya zo alwala sai ya ambaci sunan Allah lokacin da zai fara alwala dukkanin gaban jiki sun tsarkaka saboda wannan alwala da wanda ruwan ya taba da wanda shafa ta taba dukkan da wanda ba ta taba duka sun tsarkaka sai Allah yake cewa wa man tawadda wa lam yadhkur isma Allah alayhi kana tawhuran bi a'dha'i wudu'i amma wanda ya zai alwala sai dai bar mana ba iya gaban alwala ne kawai su ta tsara a ga wata karamar asara ba ba karamar asara ba domin amana hadisin malamai suke yana da maganganu Imam Bukhari ya fitar da shi Imam Dara Qutni ya fitar da shi daga hadisin Ibn Mas'ud da sauran malamai ko kuma wani ne kama da shi wanda shi malamin Bukhari ya fitar daga hadisin سيدنا ابي هريره رضي الله عنه suna da an kai da yake to me ya kace ya kamata a ce mutum ya tsaya dan dai kada mutum ya bar mana duk wani abu ne ko muhimmanci yana da bukatar mutum ya samu kufar mana a lokacin da yake to a lokacin kuma suna ɗaya daga cikin mafi muhimmancin ayyuka da ga ya dace mutum ya tabbatar ya yi basmala to sai yake cewa in mutum ya zo ya zauna bayan ya ambaci sunan Allah to sai ya ci gaba da ayyukan Allah shi ma da kana baya baya da ba ta sifatu sifatu wuri ba ne a yana faɗa maka a amadu wuri ne ne da nisbata da akada sai ka sai faru da wajibai sai faru da ambatan Allah sannan sai ce wa ya tabbata mata sannan wajibi ne ga mai alwala ya kuma da baki wa ya tsanci fa kuma ya kasa ruwa to shi ma na fara ne na tuna amma da kuma amfani ya ta yi kacewa wannan wani ta fuska a yankunan baki da kasa ruwa wajibi ne ya fi suka gano wajen suke da ayar al-Qur'ani to daga Allah mu sun sarki da yayi da dina mu da hukum ila salati fasilu wujuhakum wanda kuskuru shi hancin da za a taka ruwa da bakin da za a turko da ruwa sai da da cikin jihohin fuska sun kuma aka samu matsala a shi wanke fuska bai tabbata ba sai suke cewa umarni da aka bayar da wanda fuska shi ne umarni da aka ba da kurkurar baki da shafin ba kamar yana kamar matsalar malikiyar suna cewa kurkurar baki sunna ne haka shafa ruwa shi ma sunna ne wajibcinsu na ƙara fitowa ne a wanka suna ƙara ƙarfi a wanka idan mutum ya zo yin wankan jaraba bai shafa ruwa ba to ya bar waki in ko da kurkure ba ya bar sunna ne kai to sun fita a cikin kurkure ba kiri ya ka ruwa wajibi ne ga mai wanka mutum zai wanka ya raba an samu wani wurin wanka irin musulun kurkure nan sai ya fada da wanka jikin jibba to dole ya kurkure ba dole ya ka ruwa in yi in bai wannan biyun ba da wankan shari'a ba ya dai wanka da jin daɗi ya gama ya je mata shari'a naka ne ne shari'a wanda kuma bari guda biyu tabbata da ka yi ne alwallahi sai ya kurkura baki wajibi ne sai ya kurkura baki ana hukuntar shi da yin haka kurkura baki shi ne zuburwa daga kewayawa da cikin baki iya kurkurar kewayawa ta tafi da sa'ima sai dai idan azumi kake yi shakawa kuma shi ne kuma jazzin mani mutum ya fi jiwon ya jaji har mutum ya kai shi cikin hanci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da kurkurar baki da shakarwa to ma da wani ka tsaya kuma dai sai ga sai maka dole sai ka yi ko sunna sai ka yi ai ba kamar kyauta ba wannan hadisi ne da sai kula da bare da Muhammad da Sukuni ya fitar da shi sannan da yake cewa da da wasu abubuwan da yake a cikin ma'a kuma ya kanta kuma ya kanta idan kai mutu da yana na ya tabbatar da cewa ya sa wani abu na ruwa a kan wani lokaci shi shi da ruwan mace shi shi da ruwa tabban wanda shi ne shanko da mai shan ma a jirgin wa da kan ko wanda ma ka shan bala musa wasu jima'a in ka ɗan yi ko kuɗin wanda ka ce shi na ruwa yanzu ba ka mai ka ya kaci manjala ko kurare da aikin kuɗin shakar da ka shakar ma ba shi ke da ruwa da ba shata shi ne ka ɗibo ruwan a ganshi a takinka ba a gannan shi ruwan a bakinka ba ai don shi ne ake yaka a don shi ne ake kinkinawa ka ɗibo ruwan kuma yana gudana in ka sa shi sai ka rufe shi da hancin ka ya shiga in ba azumi ake yi ba ya shiga sosai ila wani ne za ki ai za ka yi mara a abu ai mara da za ka yi mara da kira ba ki yi ba da kira ba ki yi ba kuna ta annabi ke cewa idan ɗayan ku ya zo zai yi alwala ya tabbatar da cewa ya kai makula wajen shafa ruwa cewa ba yadda yadda shafi illa an ta gona sa'ima kai kai makula wajen shafa ruwa sai dai idan ka kasance kana azumi idan kana azumi shi ke babu damuwa shi ma da ake ya lissafa da kuma bakiri kan ruwa a matsayin wajibi aliman bayi da aliman bashiyafi a rike nan aliman bashiyafi yana da fatoyi guda biyu wata na cewa taka ruwa wajibi ne wata na cewa taka ruwa ba wajibi ba ne haka aliman bashiyafi haka aliman mu'allai ibn sa'ad haka aliman al-hasan da basri haka aliman zuhri haka rabi'atul ra'ayi maliki ne na imam malik wanda mun taɓa da kistar shi wanda mahaifin shi yana ciki yake mahaifiyar to zai gudun yana da ya haɗa ɗaukar a yin haka kafin in dawo ga wasu kuɗi na da Allah ta ajiye ma a naira mu yanzu kuɗin da ake naira biliyan mu da suke biliyan mu ko ke ta ajiye ma shi da yake da yake kawai na ƙasashen da biyar ko da bakwai ana jin ana jin ajiye ranar da ya dawo ne sallama a gida shi rabi a gida sai ya fito ce ce mai gidan ne ya dawo ya ce nan ba gidan ko bane sai suka fara shayar bai sai mahaifiyar ta ce ta zo tana ganin su ce baban ka ne ya rungu da yi suka shiga gida shi kuma rabi'a ce shi kuma masallaci kan kai da suna nan a rauda da ba da biyar ka zama kaddin bari kan kai ne yake karantarwa shekara ashirin da wani abu ma ne ba shi gyara shi ne baban ya ci abinci ya huta sai ce masa ina kuɗin da na bari da ajiya na ce yau yana tun su dubu su dubu tun da kawai ya shi ne sai ta ce zo ku ne na makwabcin ka suka ne ko ta wani yanzu ta ce wa an a ta ce a tsana ne na an a kan dubbara da bai na karanta ba ta ce shi ne gidan shi ne kashe mawaye tara da a ta ganin sun yi albarka ba ya rigima ba ai wani wani ne yanzu ya dawo daga karamin yaki na a fara babba da fata mai da gidan kudu a yi ne na ai sai mata bugan dare yake a kudi sun yi albarka wai ya da kika samu mai hikima to da karatun sa a lokaci a kai tsari ita mai nuna amma ta gaba da nake tsari ina da hadisi cewa ke tana kiran su ne da kuma da hadisi ta nuna amma wani lokaci zai ce kada isham ibn amma bukari ne zai ce kada isham ba wai ba da wani da dalili yake sai ana ce ba da dalili wani bukari ta hakan sirrin hadisi idan suka haɗu da shi a wajen jana ko a masallacin juma'a sai a karɓar kallon a koya man hadisi sai su ya koya masa a tsaye idan bukari a kan hadisi sai ce kada saboda ba kalmar ta kafa a kai ba amma da ya yi shi makaranta aka kalmar da kafa aka koya mana in yi zoke ke haddasani amma duka biyun a hannun shi ya koya to da yana da haddasani ya nuna yana da kare ta nuna ba saboda kare ya ga haddasani ya kasa bambance shi da wanda aka zauna aka kalmar da kafa aka koya shine kuma shi kuma da Allah a farka da maliki idan kake na Bukhari shi kan maliki ta malamai da yawa shi dai wani ke gaba da kuma mana gaba da shi cewa kamar mana hakoran da kun bukari ya auro bukari ya auro wata alfali ya auro wata mata ita ta ko ta hakora ka ga wannan kamar da yake mana suke cewa sunna sunna amma da ke ne ba wani wani ke ya ne man fara yaya kashi ya kashi ma ke ko idan tsoron ka ne kiwon ɗan kuciya ba wani saboda jama'a har wani suna ya kirkira wani kiwon ɗan kuciya a yi da kaɗa yi ka auro ba su da abubuwan shi ne ke zuciya magabata kuma ɗaji ɗaya masu rani malik ya auro ya zo da wannan alimam suleiman ya karatu a kuma malik ya zama malamin ko kaya kaga an samu jika a wajen abubuwa jika ɗan albarka ga daga duniya na kai ta lalatawa to da waɗannan gamayyar malamai da ma wasu sun tafi kan cewa kurkurar baki da haka ruwa annabuma gairu wajibai ba wajibi ba ne to mene ne suka ce sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan duk da girman waɗannan malaman sai a liman malik da liman shafi'i da ibnu sa'ad da sauransu ba za a yarda da wannan magana sai su kawo gani da aka ce musu ne dalilin ku cewa kun fara ba shi ba wajibi ba ne mun faɗa muku ga ta annabi ya umarni ko ba mu samu da ne ya kauda umarnin ba sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirun min sunanin mursalina wasu ayyuka goma suna cikin sunnonin manzanni daga cikin da ya tsitsa ba haka kurkur rashi a ga wannan magana da kuma duk suka faɗa ita ce sai da alaiman ulum da qayyim a cikin ilabul muwaqqi'ina sai da ya masa martani da fuska hamsin da ɗaya da take nuni da cewa sun yi mummunar fahimta ba inda ya mai da ka duba ilabul muwaqqi'ina a rabbil alamin ya fata fata da su wato da yake ashirun min sunan al-mursalin yana nufin sunnoni na aiki ko sunnoni na fitara suke sunnoni na fitara kurkurar bakin na sunna ce ta aiki ba da wannan aka yi daɗi yana abin nan ba ma dai abin da ya fi shahara wannan malikiya suna cewa kurkurar baki sun tashi bayan an hana su ma bare ba sun na in dai ka yi da wannan za ka yi to ka rike a wajen da kawai ka rike ya ce kun ma ya ce da ni a wani ya ci gaba a kan wani aiki na wajibi daga nan sai mutum ya wanke gaba ɗayan fuskar shi nan sai fuska tana da faɗi tana da tsawo faɗin fuska shine daga tushen kulli na nan ka taho a wannan tushen kullin haka za ka zo ta cikin wannan kulli shine odar ka tsawon fuska kuma daga matsalar gashin kai na al'ada wanda galibin mafiyan mutanen ne matsalar gashin akwai mai tsaye ba zai fito nan ba akwai wadanda da suna da daji har a kan goshi su sun zo a lalace sun zo ne da mafi yawan mutane nan gashin su ya tsaya da aka ba su zai taho da ko ya zo karkashin nan da mutum yana da lalace ba sai da wani ko kasan nan ba ya ban nan a wace a gabar wace to wannan fuskar mutum ya tabbatar ya wanke ta gaba ɗayanta idan kun kurke da salati fasilu wujuhakum wanda fuskoki ko wanda mutum fuska ɗaya yake yi kai amma tun da gani da kai da wancan da na da da kai rubu ne aka yi umarnin sai aka zo da abin alhali fasilu wujuhakum muqabalatu lil-jam'i lil-jam'i da tsaddi da kasima a hada na kira mutane da yawa aka ba su umarni da yawa ana nufin kowa ya ɗauki umarni da aka bayar a ɗaiɗaiku ba da tsara mutum na da fuskoki da yawa ya ce kuma ya dai daga nan mutum ya kammala wata fuska ni iya wankewa sau ɗaya ni iya wankewa sau biyu ni iya wankewa sau uku magana taklif ita ce ba shi na gaba da zai zai tattauna lokaci ya tabbatar da ya wanka fuska duk kwarin-kwarin jikin ido ya ji tsakanin shi da taba haki wani za yana da nan na ɗan na ɗan goshi ko saboda kiba ko da dura ko karin gidan su to mutum ya tabbatar da cewa ya ya wuce ko ina da wanda zai rika dibowa to idan mutum ya dibo ruwan da sa an ci kan na dibo ruwan da karkato shi ya ci kan sai ya haɗa na sai ya zuba sai ya fuskar da wanki da wanki ya tabbatar na kuma yaji da gemu a fuskar ya tabbatar ya kake biyu in ya gama wannan mayarai daga nan sai ya tafi zuwa ga wanda hannayen shi ma'azir faƙai tare da gwiwar hannu ba ilanin faƙai ne ko duk da bayan ƙuranin ke na ne wa musawun da rubuci ko abin nan kawai da kun tafi da salati ka fi rubutu haku wa ayyuhum fi ilalin maratati ilalin tana fa'ilantar da gaya amma galibin suna fa'idar ma'a me yasa saboda a tare cikin na daga aka saboda tsayawa da kake na da kun ta tsaya kake na da kaje gayar abu kama a ce ka shigo da shi da mana kamar yadda sai na ke gurin raiki a jikin kina da haji ko kawai ka so mana ka yi da ruwan ra to da ka kuma ga wani kuma sai shigo da hannu lokacin da mutum zai wani abu zuwa gwiwa hatta nan ne ake shigowa da shi ko da shi hannu iya na hannu ne a tsarikin wa tsarikin a fasahu ainihin a kuma iya na tsari fasahu a yin nan fasahu rudu aka kuwa ainihin kuma ga ya sannan din ma shi ma kuma rike a kan sunan hannu kamar da sunna ibtila da tantance ga nan shi ya ke da hannu a can wurin nan san kuma shi ya ke da hannu to sai mutum ya shigo ma'ajiyar kafai sai ya haɗo da gwiwar hannu malamai sun yi saɓani ke wajen ba su ba ba ba ba ba malamai ke yi saɓani wajen wani da hannu hannu zuwa gwiwar hannu yadda suke saɓani shi ne shigo da gwiwar hannu wasu da sun da Allah ya ce ilani kuma ita ila ta biyo gaya mafaniya wata wani wata gaya ce ta wani guri na take fa'idantarwa to tun da haka ne idan mutum ya zo tsaya a kan iya gwiwar hannun yayi amma bai kira da sabani ba ko ko ke yi abin da zai ba shi natsuwar cewa ya shigar da wannan damke na shi ko kuma gwiwar hannun ba yace sun bayan su ra'atu daga nan sai mutum ya shafi kan shi malamai sun tafi gaba ɗaya kan wata fi shafa kai wani ka gudu amma sun yi saɓani wajen cika kanta a shafa ko ko za su iya shafar wani ɓangare na ka a bar wani ɓangare na kai shi da alƙur'ani cewa wani sahuhi rubuci su shafi kawunan al'imam ashafi'i da yake ga cewa in aka tafi da shafar wani ɓangare to alwalar da sun tayi amma dai abin da ya ka shafi kanka gaba ɗaya ya za ke shafar kan kana ga wanki hannu zuwa gwiwar hannu ko tare da gwiwar hannu sai ka wuce sai ka shafi kai za ka fara daga gaba sai ka yi baya ga can ƙarshen keya sai kuma ka sake ɗaukowa sai ka dawo gaba idan mutum ya faru da baya ya tago gaba sannan ya sake kora hannayen suka koma baya kuma sai ya sake dawowa nan wannan na farkon da ya nace biyun kuma na tara ita ne da ake sannan idan mutum ya cire hula ya haka ya shirya duka ya yi so da hannun dama so da hannun hagu kuma ya haɗa hannun ya tafi a wannan tsarin to ya fi kuma amma wancan din shi ma ya yi sai ke ma'abudunai tare da kunnuwanci kaga nan shi ne wani sabani yake da karfi sosai da rasar kusaba ta malikiya ai kaga a yi da ma'ani da abin da kake ma'a to a tare da gobe kada wani abu ya zo ya raba kada wani abu ya zo ya raba maka da ne muka saba da shi shine wata gidibul ma'ila kuma in mutum ya bai wani hannu zuwa kuma hannu ya abin nan ya wanke abu ya bai wanke abu sai ya ce ya shafi kai in ya dawo daga shafi kai sai ya sake taɓa ruwa daga nan sai ya shafi kunnuwa amma abin da ya tabbata shi ne idan ka wanke hannayen ka hagu da dama tare da kunnuwar hannu ba lokacin da za ka taɓa ruwa sai ka taɓa ruwan shafa kai wannan ruwan da ka taɓo na shafar kai jam'iyyar shafar kai ne to kana gama shafar kai sai ka je ka shafi kunnuwan ka suka ce da yayi dalili annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa al-budnani min ar kunnuwan mutum suna cikin kai kunnuwa ba a fuskar ba suna da kunnuwa ta tambaye ta a wata jaha suke na ce maka a jihar kai ba jihar kudu ba ba jihar kusa ba sai sa mai alwala ya zo babu ruwan nishi wani lokacin wanda fuska babu ruwan shi da kuduwa gefen godar su zai iya wuce ya zai suka ce sai ɗaya ke sai an jima ina zuwa sai an zo shi a farkai tunda su suna kai ya kamata fara ba su amma tasbirin fahadi da za ka yi inda su sun ba tabbata amma ka tasbirin fahadin ka bayan wanke hannu lokacin da za ka shafi kai sai ka ɗan sake taɓa ruwa kana gama shafar kai sai ka wuce ko ruwa sai ka shafe ni ka sa ya kanta a ciki ka je ka kewaya to ban ya kanta ya biyo ta baya shi ke nan kayi wa masul gudanai da shafar kullum ya sa ya sai da kalmar ma'a gudanai yanzu da ne hukuncin shafar kullum hukuncin shafar kunnuwa shine hukuncin shafar kai domin saboda sunan gina ba ya sa ya kawo shafar kan ya kawo kuma ma'an kudinai da yi ta fita ya kawo wani kudinai a bakin su ayyuka na musahabi ba sai da mutum ya haka wa yi kuɗi kuma su ba a kai wajen shafar kai ya halatta mutum ya taƙaitu da shafar wani bangare alimar abu hanifa yake cewa idan ka raba kanka hudu ka shafi ɗaya bisa hudu ya ishe ka in ka gaza shafar ɗaya bisa hudu shi ne ka yi ne to yana da kuma sai shafi duka sauran sauran sauran ne ya maka a kai gobe sai a shafin ya ci amma dai dama sai aka bayar mutum ma bai iya shafa dukan ba alimar ma da yake jawo masu jami'ar ra'ad kuma gaskiya wannan magana ta ta fita daga zamani kawai inda ke shafar duka kan nan ba a cikin da zai dora maka na wahala kuma wanda suka ce a shafi kai duka in suka kama maka hujja da wancan ayar ba ka da sarwani da za ka iya fita wani sabu ke rubuce illa ya kafa abin da malamai ke tattaunawa me yasa ake amfani da wannan babu wanka hujjin fiko wai ba wata tana nuni da cewa ba dole sai hannunta ya taɓa kafa ko ko a ba wata tana nuni ne da cewa wani bangaren ba ta shafa ya yi tattauna ake da ne ne ƙarfi da suka yi yake wani yi kuma ta ba ka yi ya halatta ya ishe shi da wani bangare na wannan ka ma kamar da kawo a alƙawari ke kawo kafa da ne da ra'asi da shafar kai gaba ɗaya shi ya kasance ya zo alwala yana shafar kai shi ne gaba ɗaya baya rage komai yake wal masfu ala imama kuma ya ishe mutum ma ya shafa akan rawan amma wannan shafa akan rawan na sojoji in ka tattara su gaba ɗaya da suke magana a kan shafa a kare wani suna magana ne inda da ba ka yi rawani kana wajen jihadi ga tsalli ya tsananta ga ba ka da isasshen lokaci ka kwanta rawani sannan ke shafar kai sannan ka koma ka ɗaura ga abin da ke gaban ka komai ke faruwa saboda wannan lalurar taka shi ke sai ka shafa a kare wani ko kuma ka san cikin ka a yanki mai tsananin sanyi wanda kai ba irin yankin ka bane gaskiya ba ka ba in ka kwanta da wannan nan wata mutum ba ce kai shafa a kai ya halatta mutum ya shafa a kan kai ya halatta ya shafa a kan rawar ya halatta a shafi wani bangaren kai kuma a tsari a wani bangaren rawar in ka koyi wata lalura shi yasa yake ya ishi mutum kuma duk ya shafa ma a kan rawar saboda wancan bayanin in mutum yana da wani abu na dalila alimam abu dawud ya fitar da hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu daga cikin sahabbai su tafi yaki da suka tafi fa asabat hukul fasi fa asabat hukul fasi sai sanyi mai tsanani ya same to tunda ba su da hukunci shafa akan rawani haka suka yi ta cire rawunan su suna shafa shi ne lokacin da suka dawo da ma hadin wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kawo ilayhi ma asabahu min al-badr shi zai kawo annabi a duk da yake sun wahala sun wahala rasulullah shafa aka kai fa amara ayyamtahu ala al-asa'i wa al-tasaqi idan ai da yau kaida kawai shi ne in kana da bandeji da ciwo ko wani sauran da kike kuma mu yi fato shi maka duk da ka ta haka aka yi sannan jakin ko ka ta aka da wani yanzu da ke kaga ɗin nan an bai wa asabu da rurati idan koma kun koma wata rana to ga wannan damar ka samu ku je ku ku rike shirin wannan sun ba yake da jilai daga nan sai mutum ya wanke kafafuwan shi wannan kaga ya tabbata kusan gaba ɗayan malamai suka fitar cewa wani ta kafa ake in ba da yi a imaniya shi ne suka ce sa duk wanda ya yi alwala ya wanke kafa da yake wace ba an sa abin wucin kira'a wa mutahuyi kusiko wa arjuniku ka ga ku shafi kawunan kuma ku shafi kafafuwan sama akwai riwayar nasa اكتبوا وجوهكم وايديكم الى المرافق واكتبوا وجوهكم هناك sai ku wani da su kafa ko to sai malamin da ai zaka iya hadawa wamsa wuje iko in kun sa ku wamsa wu adika dole ku ci wa arjulikum in kun sa ku sannan wa arjulakum mustaqim kuma ya sa ku ko sa ba ku je ne sai ya ba ku in ya kika sharuɗan ya ba shi ya kotu in bai kika ba dole ya kire ya kotu to ka ce da ayar ta dabba ta taba can kuma ta taba can yace idan ya zo wanke kafa ana so ya wanke ta ma'an ka'abai tare da idan sawu su ne waɗansu batutuwa da azmanin na ta'ani da misalin zafin farkadai wasu batutuwa guda biyu a hagu da daman kafa wanda su ne suka haɗa diddige da kafa to wannan ɗan tuddan guda biyu na batutuwan idan sawu lallai idan mutum ya zo wankewa ya tabbatar da cewa ya wanke da su da ke wani rufin a fa'in kan nari azaba ta tabbata ga wanda ba ta wanke kafar su yayin alwala da kyau kaga akwai musiba kenan wa da gurbatsu ala kufai ya halatta da mutum da ya shafa akan kufi guda biyu da sharafin ke gani ya shigar da kafafuwansu cikin sarki idan mana kafafuwansu ya sa su suna da sarki sarki na alwanna kenan ya zama na kofin ya yi mafi karancin idan sawa ya zama na ko ya yi shafar ta sama shafar kofi ko shafa ta sama shi ne waje kasa ba waje ne ba ne sarki na yi zama kare duka da hadisin da ra'ayi ne ba da kasar ya kamata a shafa ba sama ba amma da ne ba ra'ayi ba ne dole mutum zai jira ne ne Allah na mutum suka ce ne sai mutum sai ya sai ya aikata da sauran dai sauran abin da suke tunani wanda sun ta kan da indiya da yiwu da sauran da ta faima shafar saman kuskin shi ne wajibi da aka tura wa wanda ke wala ya kuma rubutu an shari'a duk wannan bayanan da ake yi alwandar mutum ba za ta zama alwandar ta shari'a ba illa da niyyar sai da niyya ta duk ba a ce sana sai ya yi niyya ta halattar da yin sallah ke wannan alwalar zai yi ne don ta bani garanti da damar in ke yi sallah kawai kawai zo kawai shi ga na yi kula ba yi don butan nan yi ya gama wani duk inda ka san ana wani kana da rayuwa to da yana hayya ala sallah ke shi ke nan ba ka san a a wani kula ta yi kuma da ya ce inna bala amamu bin niyyah kowane aiki yana da niyyar wa inna ma da kullum bihin ma nawa kuma ana taka ba kowa ne da gwargwadon niyyar da yi za ku yi aiki iri ɗaya ku yi alwala ku shiga masallaci ka yi niyyar ka ka yi ibada shi kuma niyyar ki ya ga gana gana waya ya ɗauka sai a ba su zunubi sai a ba ka nada amma duk kun yi alwala duk kun shiga masallaci duk kun yi karatu na tuna da haka alwala ba za ta zama ta shari'a ba sai ka samu niyya ita niyya ba hannun ta a zuciye kwata kwata ba ka da abu ka tsoro ka dauko ta ta kawo ta abin nan wace ko ka kana kawai ka kusa ta a zuciyar ka cewa za ka yi kaza shi ke nan ka ce da wai ku wuzuki farko na dokawa ka ta ce har a sallah da wai ku salati da wai ku salati zuhud da wai ku salati zuhud farko ma yake ma kula ya mutu sunan ma ke za ka wani har ta ku farko ina ta karantuwa na san da wasu yana gyarawa duk ba ruwan ka ai kai ne baka da daga gida ko kuma kai ne kake a ban rubuta a samu ruwa ka zauna kace waje baka san ira kai ba ai wannan yunkuri shi ne anniyyar da anniyyar da amalu da kalbi kuma shi ne sai ku yi ya fara kuma shi ne matsayin malamai ko fatawar malamai gaba ɗaya to wala ya kuma wudu an shari'iyya inda da shi ya ce ba a kusada ni a don ba ta zama ta shari'a ina an haɗa ta da niyya ta halartar da yin sallah daga lokacin da yana da yin guda ta sani malaikun musulman wa rahmatullah yanzu za ku zo kan shi insha Allah yadda ake sanyi na ya halatta amma akwai sharuɗa da ke mutum ya ci matsala ce ya fi lafiya amma a da ke suka fi lafiya amma ta yi suka sharuɗa ba in sha Allah da suka samu wani sun zami za mu zo kan matsalar sai mu tantance sai mu gori sharuɗan da malam suka ba ba dai kuma su da marka alwala ne sai لمن لا وضوء له نعم
Eh,
inda ake cikin karatu cikin shawararri sai nuna cewa su ɗalibai da cikin aji gabatar da sanda kai tsaye don ya nuna cewa yana son ya samu maki da Gidan kuɗa ya kwanta.
saboda haka sai kuma ɗalibai suka fi umarni shi suka yi sahu ya jagoranci kai suka yi sallah ba tare da kuma ko alam da yin sallah amma ba tare da awara ba duka ba wannan za a ɗauke shi A wasu da ke da cikin wannan da ke da cikin wannan ba karantarwa ce. Annabi ya ce dukan waya ba ku sannan ko ba ku sannan ba. Tsakar rana ya ce ku zo ku tsaya ku da ke sannan sai a yi kata ma. Su da wannan ba ba ta yi kwata-kwata ba laifi ba ne. Illa iyaka su gaya ake yi su aka ce masallacin da a yi sannan su sai a samu rubutu a wancan abin da aka koya musu suna yi daga nan da ɗauko jarirar da za a zo kuma a ci gaba da yi su da aka yi su da ciki ba. لا يدعو الرسول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته